الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أوشياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدارك العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثال mutanen da suka riki auliya'a wasu majibintan lamari a naman gumaka ko kuma ko menene ma mutum ya rike shi min dunillahi ya bar Allah inda ya cancanta ya kira Allah bai kira Allah ba ya nemi wani ko wani abu ko ko ya nemi taimako wajen wani abu wanda ba Allah ba wanda kuma shi ya san wanda ya nema yana ba zai iya taimaka masa da komai ba wannan misalin su kamar da an kabuti kamar gizo-gizo ne ibadatul awsani laysa fiha ayyu naqin yurja a ibadar bauta wa gumaka ba shi da wani amfani da ake kauna mana ba wani amfanin da wanda yayi bauta zai samu misalin ta kamar da an kabuti kamar gizo-gizo ita kaza baita wanda ya gina gida shi lillahi ya gina saboda kanta ita gizo-gizo ta gina saboda kanta sawi ilaihi tana tattaruwa ta dawo wajen gidan amma wa inna awharal buyuti la baitul ankabut ai mafi raunin dakuna ba kamar dakin gizo-gizo idan daki ne irin wanda take sakawa din nan idan saka shi iska man yayi da dauke keke idan kuma irin wanda take da tamanna shi a bango fari shi kuma in ruwa aka yi in rana ko mai ta gani ba ta saka shi ba wannan dakin ta boye ba kaga dai daki ne mara amfani to saboda haka bin wanda ba neman wani abu wajen wani wanda ba Allah ba kuma nema nema akwai nema na al'ada akwai nema na shari'a nema na shari'a ka nemi abu ya taimake ka ya baka wani abu wanda Allah ne kaɗai yake bada wannan abin to wannan shine mutum ya yi shirka ya haɗa wa Allah da abin idan kuma nema ne wanda aka saba misali wani ya wuce maka gaba ka samu wani abu wannan kai dama na da haka ta gaji wannan eh duk abin da kake nema dole zan sai kai kamun kafa da wani za kai kamun kafa da wani wanda kai kamun kafa da shi ba za a ce maka kai shirka ba saboda abin da ba mamaki shi bangaren sa ne in bangaren sa ne ko da a karatu ne in kana son ka samu shari'a ka nemi malaman fiqh idan kana son ka samu usuli ka nemi malamin usuli malaman usul idan lugha kake nema ka nemi malaman lugha idan tarihi kake nema ka nemi malaman tarihi idan tafsirin qur'ani kake nema ka nemi malaman tafsiri to kowane bangare ne akwai malaman sa wanda su ne jagororin wanda za su nuna maka wannan bangare to wannan in kai ba za a ce maka kai kirka ba saboda ka nemi taimako ne inda za ka sani ne ko inda za ka amfana amma dai mutum misali abin da ya shafi ibada wannan na Allah ne shi kaɗai ake bauta ba bauta wani banda Allah to ba za ka furka ka ce za ka nemi ka yi ibada ibadan nan ka danganta ta ga wani ba zai yi ba to saboda haka mafi raunin ɗakuna shi ne labarisun an kabuti ɗakin gizo-gizo ya fi kowanne rauni laukano ya alamuna da sun sani layar kawo harran wala bar da shi wannan ɗaki baya tsare zafi baya tsare sanyi lokacin sanyi ma gizo-gizo a waje yake lokacin zafi ma a waje yake kazalika al-asnamu to haka gumaka ma la tanfa'u abidiha ba za su wannan gumakan ba za su amfani mai bauta musu ba ba san ma ana bautan ba wala tadurru man ladhi aburha ba za su ba za su da wanda bai amfane su ba saboda kaga su ma sun zama marasa amfani inna inna Allah ya'lamu ma يستمعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم
إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء هو العزيز الحكيم إن الله في الله تبارك وتعالى يعلم يا سم ما تدعون أبن لكي بوتاوا من دونه وند باشيبا دمي إتا بوتا زوشيا تكي إذن كقدر تابوا زوشيا ركا إذن بانغارين إبادة ني الله يا سني إذن بانا إبادة بني الله يا سني mutum yakan yi wani abu ko an taɓa yin ruwan sama da dare da gari ya waye manzon sallama ya ce jiya kuma an waye gari ko kuma an kwana an waye gari mutane akwai mai imani akwai mai gudulci sai so mana mai kafirci suka ce yaya sai ce eh wanda yake an mana ruwa da ikon Allah to wannan mumini ne wanda kuma yace a ai dama lokaci kaza in yayi dole ayi ruwa to kaga shi ya danganta ruwa ba ba Allah ne yake kawo ruwa ba kenan to tauraro sa sai take kawo ruwa a to wannan shi kuma wannan shine kafirci min dunihi min shay'in Allah ya san abin da kuke bautawa ko bar Allah. Allah tabaraka ta'ala ya lamu anna abda ghairi Allah lam yakun shay'an. Allah ya san duk mai bautawa wani Allah yana bautawa shirme ne abin da ba zai amfane shi ba. Wa huwa shi Allah ana zizu mabwayi ne fi mulki a cikin mulkin sa mai karya kowa da kowa duk abin da yadda mutum yake ji duk karfin sa idan ya ki bin hanyar Allah to wata za a karya shi ya zama babu shi kuma abin da abin da da yake ba shi da amfani. Alhakimu Allah gwani ne fi sani a cikin aikinsa idan ka fi shi kuma za ka ga hikima da gwaninta.
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتلك الأمثال وأن مثلتين مثلتين الله يكي ومتعني fil qur'ani wanda suke zuwa a cikin qur'ani Allah ya misali da abu kaza ya misali da abu kaza nadribu halin nas Allah ya ce muna saba wannan misali saboda mutane muna wa mutane misali saboda su gane rayuwa su abinda zai amfane su a rayuwa su gane abinda zai fice zai cutar da su a rayuwa amma haka haka duk misalin da aka yi wa ma ya aqilu ba kowa da yake fahimtar wannan misalin ba ilal alimuna sai wanda suka san abinda suke yi tilka al-amsalu da rabaha Allahu kai na misalci misalci Allah ya ya buga su wa ma ya gido ha illa alimuna ba ma san kanta sosai masu sai wanda suka san abin da suke yi lam ya kulwa ma ya lam ha illa aliluna bai ce ba wanda zai san misalin sai masu hankali ba sai ce a ba wanda zai hankalta ya fahimci wannan misalan sai wanda ya sani da yana nasa mutafawituna mutane suna da sai tsakaninsu akwai rata minhum ghayru bala'in akwai wanda ba su da hankali a cikin mutane wa minhum uqala'un ghayru ulama'in akwai kuma masu hankalin amma ba ba ba su da ilimi wa minhum al-uqala'u ulama'u to kuwa ke magana da su akwai masu hankali kuma suna da ilimi to shi mai hankali yayi zama yana da ilimi to shi kenan shi ya zama shi abin bi ne a rayuwa eh abin shi domin shi wannan ya sani kuma ya san ya sani wannan mai shiryarwa ne abin shi za a shirya amma wanda wanda bai sani ba to shi mai neman shirya ne in ya san bai sani mai neman shirya ne a shirya da shi idan kuma ya sani amma sai yake wasu ayyuka wanda suke nuna kamar bai sani ba to wannan shi kuma ya rafka nan ga lalle ne saboda ka farakar da shi ya dawo kan iliminsa to wanda bai sani ba ko bai san bai sani ba to wannan shi shaidan ne domin shi barna kawai zai yi bai sani ba ko bai san bai sani ba shi bai yadda bai sani ba kuma shi da kansa ya san bai sani ba to wannan duk abin ba abin da zai aikata sai barna to shi a guje shi wa kullu alimin aqilun duk wanda yake da ilimi yana aiki da ilimin sa suna sama hankali walaysa kullu aqilin aliman amma duk ba duk mai hankali yake ce masa mai ilimi bane wa ala hadha ka wannan kala sai Allah ya ce ma ya aqilu ha illa alimuna ba ma su fahimta waɗannan ayoyin Allah sai masu ilimi wanda suka san abin da suke yi al-alimuna hum allazina yatadabbaruna fi ayati llahi ai ma nan ilimi ka kai tunani wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi ka duba ikon Allah ka duba abubuwan Allah ka duba ayoyin Allah ka samu ka fidda rayuwarka a ciki wannan shine mai ilimi kuma allazina suna wa yana yatadabbaruna da suke lura fi a cikin ayoyin Allah wa yarji'una ila Allah tabaraka ta'ala idan suka kalli ayoyin Allah suka gane girman Allah to sai su bar komai su tattara kayan su koma zuwa ga Allah rayuwarsu ibadarsu komai sai su koma wa Allah bayan ka tukuna sai su amfana wa yanfa'una gairahum amfani wasu dama wanda ya fi a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fi a duniya wanda ya zo duniya ya amfani kansa ya amfani wani wannan shine karshe eh ka amfani khairun nas man yaqul nas yace mafi bikin mutane wanda zai amfana da mutane ka amfani kanka kuma ka amfani mutane amma wanda ya zo duniya ya amfani kansa bai amfana da kowa ba to ya dar ya rabu ya zama rabi ko kuma ya zo yana amfana da mutane amma shi baya amfana da kansa shi ma ya rabu wanda ba shi da amfani kwata shi ne wanda ya zo bai amfana da kansa bai amfana da wani ba wannan kan ya zo duniya banza ya tafi a banza na kalakallahu kuma خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين خلق الله الله نن شي halici a samawati sammai din nan da ake gani kowa ta shi ya ga sama bai san yadda aka shirya ta ba to bai taba ganin fila daga kasa ta riko sama ba babu tana nan kuma tana nan bar taba kagewa ba bai taba yin kira ko ta yanke ko wani waje ya faɗi duk babu saboda ginin Allah ne Allah ne ya aje kayan eh in zai aje kun fa yakunu ne inna ma amrun ko idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun duk abin da Allah yake so ya zama zai ce masa zai ajiye shi ne ya ajiye shi gara abin dole sai ya zauna Allah ya halice san mai wa Allah ya halice ka sai bil haqqi da gaskiya muhibban yayi wannan a cikin gaskiya saboda shi mai gaskiya ne shi Allah inna fi zalika la ayatan inna la ayatan akwai aya fi zalika cikin halittar sama wanda har yau ba ta tsagewa ba ba duniya ta yi ta yi shekara miliyoyi tana zaune amma har yau ba taɓa ganin wani waje ake yau ba duniya wani waje ya ya tsage wai sama ta tsage saboda haka a samu a haka abubuwa a jiya gyara babu wannan ba dilalata wannan aya ce mai kirarwa da ku gardi bisa ikon Allah amma aya tana amfani ne amfanuwa ne lil mu'mina ga mu'mina mu'mina ne suke amfanuwa amfanuwa da ita ko so bi zikri an an ke ba ce su da ambato aka ce aya ce amma ta mu'mina ce me yasa li'annahu al-mutafiquna bi hadhihi al-imani su mu'mine su kai suke amfana da ayar Allah idan suka ga ayar Allah sai ta amfane su duk lafil kafirina kafirina ruwansa shi bai san kasa ba balle ya san abin da zai amfane shi ayatul lahi tabaraka wa ta'ala ayoyin Allah walau azmar koda sun girma la taruna illa inda mu'minina in ka ga aya mutane suna ta mamakin ta kan mu'mini ne amma wanda ba wanda kafiri shi kokari zai ma ya kirkiro menene ya jawo wannan abu ya faru ba ruwansa da Allah ya yi a Allah yake yi duk babu wannan shi kawai yana zai yi kokari ya tunano a cikin iliminsa wannan abun da an taba yin sa ko ba taba yi ba in an taba yi sai ya tuno wancan da aka yi me da me ya jawo shi aka yi shi to sai ya zo ya dabbara wannan aya akan wannan abun nasa idan ko ba taba yi ba to zai idan kuma zai ta kokarin neman ilimin da zai jawo ya zo ya maka wannan abun saboda zai kore ya kore girman Allah wa hum muntafuna biha mu'minai sune suke amfana da ayoyin Allah Allah ya amfana da mu da su
واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اتل ما اوحي اليك يا رسول الله ka karanta abin da Allah yake maka wahayin nan abin da Allah yake aiko maka da shi ka karanta wa mutane min alkitabi shine qur'ani alqur'ani ka karanta qur'ani ana magana da manzon Allah sallama kuma ana magana da al'umma ta gaba daya ma'ana kowa in ya tashi musulmi ne ya tashi da ya sani qur'ani littafin sa eh littafi ne wanda Allah ya saukar wa dukkan har kafiri ma an saukar masa amma da yaki to shi an janye ban da shi amma shi wanda ya yadda shi mumini ne mabiyin Allah mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi dole sa qur'ani farilla ne akan sa ya karanta idan mutum ya wayi gari har rana ta fadi har gobe har jibi baya karatun Qur'ani to za a zare ke cikin musulmai a in baya karatun Qur'ani baya sallah domin sallah ma ya fi karatun Qur'ani dole sai an karanta wani abu na Qur'ani da sannan a yi sallah to daga mutum ya yi sallah bai karanta wani abu na Qur'ani ba to kuma an masa uzuri abu ɗaya ne tak ya musulunta ne sabo bai iya komai ba ba abin da ya iya kuma inda ya musulunta bai sabo an koya masa komai ba ko bismillahir rahmanir rahim bai iya ba shike na shi zai sallarsa kuma za a karɓi sallar saboda shi yana da uzuri ai bai sani ba amma ran da ya sani ba dole sai ya karanta eh abin da ya iya ya ta karantawa da shi zai sallah in ma bai iya fatiha ba to duk abin da ya karanta idan na qur'ani ne faqra'u ma tayassara minhu ko fakara umma ta yasa min alqur'ani duka yana ciki a sura ɗaya ce ba waje ɗaya ne eh ku karanta wani abu na qur'ani idan za ku yi sallah ah kullu ma uhiya ilayka min min alkitabi wa aqimis salata kuma ka daidaita sallah ita sallah duk lokacin da ake ambata da ba a cewa kai sallah ba inda Allah ya ce sallu a qur'ani sai wajen salatin annabi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi allazina amanu sallu nan kuma salati ne ba sallah ba ne amma sallah ko ina aqimu salata wa atu zakata ajimi salata li zikiri irin wannan din ajimi salata inna salata na min fata al-munkar to duk dai sallah sai ake maka ka daidaita ta saboda ita tana da sharuɗa akwai sharuɗa na wajibi dole sai sai sai sun samu sallar ta yi kuma a karbi sallah akwai sharuɗa kuma na wajibi akwai sharuɗa na wajibi akwai na inganci ma'ana akwai yanda sharuɗan da in ba yi su ba sallah ba za ta inganta ba akwai kuma sharuɗan na dole ne sai sun faru sannan kai din kai sallah ka bi sallah to ka daidaita sallah ma'ana kai sallah a cikin daidaita sallah manzo Allah sallama ya fassara wannan ayoyi wannan ayoyi ya ce a cikin daidaita sallah akwai sallah a cikin jami'i in kana sallah a cikin jami'i ka sallah kamar daidaitiya ce saboda idan ana jami'i Allah ya kan kafi sallah saboda albarkacin jami'i eh ko da mutanen dukansu sallar ta sun gataran gatanan tun da dai babu wani iya wanda suka wanda suka sadi wanda ya fi su sani ne ya zama shi ne liman to shi ma ba wani abu ya sani ba kawai ya samu irin sa ne to sai sallar Allah zai karba eh haɗu wannan su haɗu matsayin su na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama sun haɗu akan sallar Allah ya karbi sallar wajibin salat inna salata ka san ita wannan sallah fa tanha anil fashai tana hana dukkan miyagun ayyuka in ka ga mutum yana sallah in dai sallarsa ta karbu to duk wani aikin banza zai bashi ko da yana yi sai ya daina wal munkari maganganu da suke fita a baki miyagu su ne munkar duk zai zai daina shar'an a shari'ance ai min sha'ani ha zalika yana daga da malamarin sallah kenan ta hana mutum mummunan aiki ta hana shi mummunan kalma idan mutum da kalmomin sa ba daɗi ba kyau yana sallah zai daina idan ayyukansa ba su da kyau yana sallah zai daina ma damar mar'u fiha matukar dan adam zai dawoma a cikin sallah duk abin da yake goge dan adam ya gyara shi ya mai da shi mutum ba abin da yake sallah sallah ce take goge mutum sai sa ita ake ta kullum ake nanatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata salloli guda biyar din nan yace misali ya zama akwai ruwa a kofar gidanka kullum sai ka da bi ruwan nan kayi wanka da shi sau biyar yace akwai dottin da zai rage a jikin mutum sau ɗaya kai wanka ma za ka yi babu dotti balle sau biyar to shine salloli guda biyar kullum sai kayi wanka kullum sai ka yi wanka kullum kuma kana shiga fadar Allah tun lokacin da kace Allahu akbar za ka yi sallah to ka shiga fadar to kullum za ka yi wanka kullum za ka gana da Allah yanzu za ka yi datti to mutum ko da lalatacce ne zai gyaru da zama mutumin kirki wala zikrullahi akbar ambaton Allah akbaru shi yafi girma min gairihi daga ambaton wani Allah min da'ati daga ibadoji ko kuma su kuma suka ce zikrullahi dinnan yin sallah akbaru yafi wata ibada duk ibadar da za ka yi to sallah ta fi wancan ibada haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace azamul ibadati inda Allah ita sallah as-salatu azamul ibadati inda Allah ita sallah ita ce mafi girman ibadu wajen Allah ko kuma ambaton Allah a cikin sallah ya ko Allahu akbar Allahu akbar yin Allahu akbar din nan to yafi kowace ibada domin duk abin da aka hada da girmama Allah da ibada ta fi karbuwa akan akan akan wanda wanda ba haka ba wala zikrullahi akbar in ka hada ta da ambaton in kuma kana sallah wasu ko suka ta kai sallah kuma ka hada da ambaton Allah saboda Allah yana so a ambace shi yace ya allazina amanu uzkuru la zikra kaseera kana ambaton Allah kana tasbihi kana kana tasbihi kana ambaton kana tasbihi kana ayyuka na ibada sannan ga sallah shike da mutiya zama tikakke akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah ya san abin da kuke aikatawa ko jazikum zai saka muku bihi da aikin ku amar Allah tabaraka ta'ala bi iqamis salati Allah yayi umarni a daidai da sallah wa salatu ita sallah nasal qur'anu annaha tanharil fata wal munkar nasin qur'ani ne qur'ani da kansa yace sallah tana hana miyagun ayyuka kuma tana hana miyagun kalmomi kana shabun fi zaman nabi sallallahu alaihi wasallam يتقن صلاته ولا يترك شيئا من محارم الله إلا أتاه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف إحسانه لصلاته قيل له هو موسن لصلاته قال إن صلاته ستنهى عن الفحشاء akwai wani yaro a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka daidai shi yana yana sallah mai kyau kuma baya wasa da sallah duk lokacin da aka kira sallah za a kashe masallaci kuma kafin liman ya zo ma zai tana filbilinsa idan liman ya zo kuma a yi sallah da shi to kullum dai da shi ake sallah amma a cikin al'adarsa shi duk abin da Allah ya haramta yana yi ma'ana yana ayyuka miyagun ayyuka za ka gaya manzon da salaka shi kawai yanzu wani yaya mutumin nan shi kuma ya ibadarsa take gashi yana kokarin sallah yana bin yana ibada amma kuma ba ayyukansa kuma yana yin ayyuka wanda Allah ya hana manzon da sallama ya ce yaya kyautata sallarsa take yake mana ya yake kyautar sallah sallah sa yana yin ta mai kyau ko dai yana yin ta kau duk yanda ya ga dama suka ce a sallah sa gaskiya tana da kyau manzo Allah ce in dai sallah tana da kyau za ta hana shi wannan ayyuka wa ba da zamanin bayan wani lokaci kankani a gala'a amma kana alaihi wa saqama dinahu sai yadda yana abin da yake yin sai daidai da ya koma kan addinin sa daidai to to saboda haka idan ana sallah a yadda in aka rawaci wannan haitham ya rawaci hadisin a cikin majmu' zawaidi a riwayar bazzaru yake ya karbi hadisin daga Jabir na Abdullahi sahabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jabir yake qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna fulana yusalli fa idza asbaha taraka qala sai na hawo ma ya gudu suka ce ya rasulullahi ga wani yana sallah amma fa shi barawo ne duk kayan wanda ya gani dauka yake manzo Allah ya ce sallah tana yana yin ta da kyau aka ce yana yi ya ce to za ta hana shi kuma ya daina na wai gudu nabi sallallahu alaihi wasallama man lam tanhahu salatu an irtikabil kaba'iri wa laysa lillahi min hajatin fi salati duk wanda sallarsa bata hana shi miyagun ayyuka ba to Allah ba shi da bukatar sallar kasa in Allah yana bukatar ta za ta zai daina in kuma kaga bai daina ba yana yi yana yi bai daina ba to to lalle sallar kasa sai ba karba ba amma idan aka karbe ta komai zai bari kana wahidun min as-salihina indahu zawjatun salihatun fa taha fasikun farawadaha an nafsiha fa qala lahu na'am walakin hatta tudiyani shay'an qala laha kul ma turidina udihi laki qalat silma sallima zawji 40 yawman faqat la tahutuka maktubatun kalbahu muddat 40 yawman wa ba'da zalika yarji ila falaki ma turidu فشمر ورازم السالي لا يفارق ليلا ولا نهارا كلما دخل الوقت تودع وسلم السالي في أثناء تلك المدة تعرض له المرأة فقال لها لا حاجة لا حاجة لي في ذلك yace akwai wani mutum bawan Allah a zamanin mana akwai wani bawan Allah shi bayan Allah yana da matarsa matan mata kirki je to sai wani fasiki sai ya nemi matar da ya neme ta yace sai ya lalata da ita sai ta ce masa a ba zan na yadda amma da sharadi akwai abin da zaka bani sai ce mata duk abin da kike so ki faɗa zan baki sai ta ce ni abin da kike so nake so ka bani kawai ina so kai sallah a bayan mijina kwana 40 kullum kada sallah ka tsere maka kowane lokaci ka zo kai sallah shi limami ne ka dinga bin sa kuna sallah in kuka yi kwana 40 dai to ka gama yin kyautar da kake da kake zaka bani ba kyautar da zaka bani daga baya duk abin da kake so zan zo in baka kai kuma kai shi kenan sai haka ya zauna fara arba'in da sai ya fara da ya fara shi kenan ya yi ta kokari tun lokacin da ake za a yi sallah zai alwala ya zai bi wannan bawan Allah su sallah dare da rana ba sallah ba ta tsere masa ba to kwana arba'in din bai shiga ba sai mata sai ta zo ta ce masa a to yanzu dai na ga alkawarin da ka ɗauka kana yi yanzu da kana yi to ni kuma ya kamata tun yanzu in biya maka bukatarka sai shi kai tafi don da ba ni ba ni waje ba na bukatar ki kaga shi kenan daga nan ya daina kaga sai sallah tana inda ta inganta za ta hana mutum mugun aiki inna salatan hanin fasha wa munka wa salatu hiya afdalu ma shara Allah tabaraka wa ta'ala sallah ita ce farko mafi girman abin da Allah ya kawo shari'a shari'a da Allah ya kawo gaba ɗayan ta babu abin da ya kai sallah wa salatu min al-isla'i bi manzilati ra'at min al-jasad sallah a musulunci kamar kai take a jikin nan adam duk inda ka yanke mutum zai iya rayuwa in ka yanke hannunsa zai rayu ka yanke kafarsa zai rayu balle su ya ba su waye idonsa ɗaya za ka cire duk ido biyu ma za a cire ya rayu zai daina ji ya rayu zai zama ba shi da haƙori ya rayu ba shi da baki ya rayu amma in aka ce ba shi da kai ha babu ba wanda zai rayu ba shi da kai to sallah ita kan addini ce eh duk wanda sallah ta inganta to addinin sa fa yana raye eh duk abin da za a zai faru to in dai sallah tana nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah in dai ta shiga awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salat وإن وجدت تامة قبلت وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله yace farkon abin da za a yi wa bawa hisabi da kira ta shi kiyama sallah idan aka samu sallar sa ta shika sauran ba a dubawa sai ce wanda ya shika sallah sauran ayi sun fi sauki sallah ta kullun sau biyar ake yi in ka shika ta ayi irin su azumi wanda a shekara sau ɗaya ake yi zakka a shekara sau ɗaya ake yi haji ma a rayuwa gaba ɗaya ma sau ɗaya ake yi da saboda kan aka samu sallah ta shika to an karbi dukkan ibadunsa a karbi sallar a karbi sauran ibadu idan kuma ba ta shiga ba nan kuma sai a mai da ya dace da sauran ma ba a karma ba da saboda haka kula da sallah a daina wasa da sallah wa awwalu ma yanzaru fi yawm al-qiyamati as-salatu farkon abinda za a duba wa dan adam a ranar tashin kiyama sallah ne wala siyama as-salatu fi jama'ati balle ma sallah a cikin jam'i in mutum yana sallah a cikin jam'i to shi kenan sallarsa kullum karɓaɓɓiya ce amma idan yana sallah shi kaɗai to in ta yi kyau za a karɓa in ba ta yi kyau ba kuma ba zai yi a karɓa ba inna salata na in fata al munkar wala zikrullahi akbar zikrullahi akbar min gairihi shi ambaton Allah ya fi komi wanda ba ambaton Allah ba min jami'in da daga dukkan biyayya eh saboda kalmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abdul ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah to in ka fa la ilaha illallah to ka faɗi kalmar da ba abin da ya kai ta nauyi a wajen Allah. Eh kalma ce wanda kafiri iya shekara ɗari a kafirci iya zo ya faɗe ta shiga ya yanke wancan kafircin da ya rusa shi. Min jami'i jami'i ɗa'ati. Kala Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce, Ala adullukum ala abali amalikum wa afkaha inda Allah tabaraka wa ta'ala wa khairul lakum min infaqi dhahabi wal warqi wa khairul lakum min an tunfiqu an tulqul aduwa tasrifuna riqabahum wa yadribuna riqabakum zikirullahi tabaraka wa ta'ala wannan hadisin yana na cikin dukkan hadisan nan a cikin ma'ana dai yadda Tirmidhi ya rawaice shi da Ibn Majah daga Abu Darda Allah ya kara masa yarda yace manzo Allah sallama yace ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfaiha bi darajatikum wa khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal warqi wa khairin lakum min an tulqu aduwakum wa tarbu anakahum wa yadbu anakakum qalu bala qala dhikrullahi ta'ala a mazalla ya ce kuna so in baku labarin mafi fice a cikin ayyukanku mafi tsarkaka a cikin ayyukanku wajen ubangijinku mafi ɗaukaka darajoji da za a baku wanda ya fi ka ɗauki dukiyar duniyar nan gaba ɗaya ka bada ita sadaka kuma ya fi ku gamu da abokan gabanku ku yi jihadi ko mana ku kashe su su kashe ku ku daki wuyayenku suka ce muna so ka ba mu ya su lafiya ta ku yawaita ambaton Allah eh mu da yawaita ambaton Allah zikirin Allah tasbihi subhanallah bihamdi subhanallah lazim la ilaha illallah astaghfirullah ga sunan dai to duk wanda mutum ya rike yake tai yake tai zai ta kusa mutum da Allah law ma sha'adu min maghribi shamsi ila mashriqiha yufiqu zaba wal firda minan wa shimalan yace da wani mutum zai tafi daga mahudar rana har zuwa mafadarta yana kyautar dukiya yana ta bada dukiya hannun hagu da hannun dama da hannun hagu duk kyauta suke bayarwa wasu haɓa ahadun min mashirki shamsi ila maghribi ha ya ribu bi sayfi yamina wa shimalan wani kuma ya dauki takobin sa ya ta yawo yana ta jihadi ya je nan ya yaƙi wajen nan ya je ya yaƙi wajen nan shi ma dai kudu da mana kudu da arewa lakana abdullah min huma man zakara Allah tabaraka ta'ala duk wanda yake ambaton Allah ya samu ismin Allah yake ta kiran Allah da shi to ladan sa yafi na wajen nan wala zikirin layakbar izan inda haka ne zikirin layakbar min kulle ibadatin zikirin Allah ya fi kowane ibada haza ta ayyuru shi ne fasara wala zikirin layi lakum akbar min zikirkum lahu ambaton Allah ku ambaci Allah ku ya fi ambaton da Allah zai muku shi Allah kawai dama suna ku bayin sa ne kullum yana kiran ku ya ibadi fata goni ya ibadi ko ya bayina ku yi kaza in zai hada hada ku yake yi amma kai ka zama ka zama kana kiran Allah ka samu abin da za ka yi kusanci ka nemi kusanci da Allah idan la ilaha illallah ne idan istighfari ne idan subhanallahi ne eh subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim manzo Allah sallama ya tawo zuwa masallaci ya je sallah asuba kafin ya dawo ya samu matarsa safiya tana tana ta tara ƴaƴan dabino a gabanta jiri guda yace me kike yi tace tana ambaton Allah yace bari in baki mai sauki yace wannan kalma in ka faɗe ta ta fi wannan al'aikin da kika yi sai yake mata ta karanta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim to saboda haka na kulli halin dai ambaton Allah ya fi komai zikrullah wala zikrullah lakum ambaton Allah gare ku ya fi min zikirkum lahu ambaton Allah da in kuka ambaci Allah to ambaton da Allah zai maku ba Allah ya jafa kuroni a kurkun ba sai ka ambace shi zai ambace ka to ambaton da zai maka ya fi naka ana jalisu man zakarani a cikin hadisi Allah yana cewa ni abokin zaman wanda yake ambatona ne wa ya zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi wa ya zakarani fi malayin zakartu fi malayin khair min malayihi idan mutum ya ambace ni shi daga shi sai shi ni ma haka zan ambace shi idan mutum ya ambace ni a cikin jama'a zan ambace shi a cikin jama'a da ta fita sa idan in haka ne zikrullah akbar min zikril abdi ambaton da Allah zai maka ya fi ambaton da zaka yi wa Allah wa zikrullahi lil abdi huwa sawu fi zikri abdillahi Allah ko ba zan bace ka ba sai ka ambace shi in ka kira shi ne shi kuma zai ce duk abin da ka roƙe shi ya rabbi shi kuma zai ce ya abdi ya ubangiji na sai shi kuma zai ce ya bawa na me kake so ya rabbi ya ubangiji da shi kuma zai ce ya abdi ya bawa na ma ma na ma yumkinu an al abda yadhkuru Allah illa idza kana mazkura inda Allah tabaaraka ta'ala ba zai yi bawa ya ambaci Allah ba sai Allah ya yarda shi ma zai ambaci bawa wa na maratibi zikiri mafi kankanta a cikin martabobi na ambaton Allah zikrul lisani kai ta ambaton Allah a harshe kowa yana ji wannan shine kasa shine na kasa gaba daya eh ba shine na sama ba bai zata marra ala zikri bil lisani idan ya saba da ambato a harshe yana yi yana yi wa sala ila zikri ma tafakkur bil qalbi to zikirin zai kama zuciya zai ta ambaton Allah amma zuciya tana tunani abin da take faɗa wanda samara ala zalika idan ya ƙara wata ila zikri ma al-ghaibati amma siwahu zai ta zikiri yayi ta zikiri har ma wannan lokaci sai ya manta ma shi a raye yake ko kuma a duniya yake sai ya ga kamar gashi nan ga Allah da yake ambaton wanda samara ala zalika idan ya ƙara himma wata ila halati yakunu zikru wa zakiru nasru wahidan zai kai matsayin da shi ba bai san ma shi dai idan mutane suka ji yana yi idan suka suka same shi sai suka shi din ma fa bai san inda yake ba ma shi ma yana yi amma kuma baya nan yawa domin zikirin da wanda ake ambaton da mai ambaton duk ya babu shi a wajen sai babu shi ya bata wa hunalika tajidu anna zikran la yakbaru in ka kai wannan matsayi to kai da kanka zaka gane ambaton Allah lalle ya fi girma wallahi ya rabu mata sana'un Allah shi ya san abin da suke aikatawa kuke aikatawa kawai jazikum bihi zai saka muku da aikin ku wala budda min zikrillah tabaraka taala ba makawa dole an bace Allah tunda Allah shi yayi mu kuma shi ambaton yake so dole mu ambace shi azzikru mustahul wilayati zike ambaton Allah lalle shine mabudin walittaka duk wanda Allah zai bashi kusanci da shi ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum bushra fil hayati dunya wa fil akhirah to duk wanda Allah zai ambace zai zai mai da shi masoyinsa to zai zama yana ambaton Allah fiye da yadda mutane suke ambaton Allah ba lalle bane mutane su ji shi eh zai yana amma in kana za ka yi ma zikirin ka wani bai sani ba ma wala budda min surwati alillahi tabaraka ta'ala kuma dole ka akoshi mutanen kirki sannan za ka samu kusanci ka zama kana tare da su wal ibtida'i bihim da kuma koyi da su wa takalluqi bi akhlaqihim da kadi dabi'antu da dabi'arsu domin in mutumin kirki ne bawan Allah ne duk lokacin da ka je wajen ka wajen sa abinda zai nuna maka ka nemi kusanci da Allah kuma ka daina damuwa da abin da halitta za ta yi maka. To in ka samu biyun nan kana neman kusanci da Allah kullum. Sannan kuma duk halitta gaba ɗaya ba ka mai da ita wai za ta iya amfana da kai ko za ta iya cutar da kai ba. Kaga ita gaba ɗaya za ka faka ta gefe. Illa dai za ka yi mu'amala da ita amma dai ba za kai dai ba za ka yi daga cutar da ita ba. Kuma ba ka ɗauka ita ce za ta yi maka wani ba Allah ne mai yi. To shi kenan in ka samu wannan to ka samu ka ɗabi an tuzabiyar mutanen kirki. Wani hannu fi zamanin في زماننا الآن المناسب الدينية جئلت إرثا yace mu Allah ya kawo mu wani zamani wanda kowa addinin ma an mai da shi kamar gado idan mutum ya tashi a gidan da yake da ilimi in ya tashi bai yi ilimin ba fa sai zo ya nada rawani yace shi rawa ne shi ma ga shi nan ai ai baban sa malam malam ne kakan sa malam ne to ai ba zai amfane ka ba a'a baban naka ilimi yayi da bai ilimi ba da ba dan babansa bane kai ma in baka yi ba to kai ba dansa bane wanda ya karatu a wajen sa ya zama yana da ilimi yana koyar da ilimi wannan shine dan sa yawa kai kuma dan wasu ne can wata jiru man la ya'lamu shay'an wa la yasru tariqan qatu yatazammu al-mashyakata wa yaqulu abi fulanun aw jaddi fulanun sai ka samu mutum bai san komai ba jahili ne ba abin da ya sani sai ya daura rawani sai ya dinga yawo kan mutane ni aiki kan wane ne ko ni dan wane ne wannan ba shi da amfani komai bai tsaya kuma ya ya bauta wa Allah ya yi ibada har ya zama mutum ya ya kai yanda za a zai zama mutum yanda zai zai zama jagora sai ya ce wai ni babana wane ne ba kakana wane ne duk wannan ba zai amfani ba ba uba da kaka bane Allah ba shi da uba ba shi da kaka wa kai ma in kana son ka bi Allah kai ma ka zama na Allah ba kai ga dara da babanka ko kakanka ba kun inna ma shi tawakkatu adaban تغنيك محموده عن النسب إن الفتى ما يقول كان إن الفتى ما يقول ها أنا ذا ليس الفتى ما يقول كان أبي يشي كذا ما كو دان واye ka nemi ilimi sai ka fifici kowa ba ruwanka sai a manta mata ai kullum in ka ji kabila an ce kabila kaza tana da daraja in ka duba a tarihi an samu wani ne ya tsaya ya dage ya jajirce ya jawo wannan kabilar daraja to tun da wani ne zai jawo kabila daraja sai kabila tana darajantuwa da wani ne hatta laraba ba sun samu daraja saboda annabi ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa ai duka yaren ma ya samu daraja saboda shi shi yasa ai duka yarukan duniya saboda an sauka da qur'ani da shi to saboda haka mutum tsayawa dagewa ne da jajircewa da himma ka tsaya ka nemi ilimi ka tsaya ka yi aiki da iliminka ka tsaya ka bauta wa Allah to shikenan zaka zama mutum in kuma mutum ji a ci dan wane ne jikan wane ya kare haka yawa na'am to duk wannan ba shi da amfani mutum ya dage kana wahidun min as-salihin mata ko aradu khalifatan anhu wa qama rajulun qala ana aula bi khilafatihi li anni lazamtuhu 40 sanatan ma faratuhu qadu qalu nahnu nuridu ilman wa amalan man ya'lamu al-ilma wa yaqimu nastadi bi amalihi la nuridu mujarrad al-musabati musabati wani mutum ne ya rasu cikin bayin Allah da ya rasu ana neman wa za a nada ya zama halifan sa wanda zai zauna matsayin sa sai wani mutum ya tashi ce ku ku bani ni domin ni shekara 40 nan ina tare da shi suka ce ba wannan muke nema ba kana da ilimi kuma kana aiki irin nasa shi kawai muke nema in kana da ilimin sa kana da aiki irin nasa shikenan ba ruwan mu ko baka taɓa zama da shi ba za mu baka in kuma wajen kai ga dara ka ka zauna da shi shekara 40 ha ba wannan bane ake nufi a'a kai din me ka sani me me ka sani wanda in mutane suka zo zaka gaya musu nasa ai mutum zai mutu bayan sama a fidda hukunci kuma yayi amfani littafin muktasar din da ake karantawa na fikun nan wanda yayin shi khalil sunansa shi mahaifinsa ba hanafe ne dan masawar hanafiya ne abu hanifa to shi da ya haife shi sai ya ga masawar malaman malikiya sun fi ilimi sai ya dauki dan ya kai shi wajen malami ba malike dan yayi karatu a can to wannan littafin nasa da ya wallafa har har ya rubu ba akan ma ya wallafa littafin ba ba sani ba ba wanda sai yayi wani abu na littafi ana nan ana nan to bayan ya rubu sai wani abu ya taso wani abu ya faru abin da ya faru wani mutum ne mai dukiya da yawa kuma ba shi da ɗako ɗaya ba shi da iyaye sai ɗan uwansa shi kaɗai ne mai gadonsa kuma baya son ɗan uwan sai ce kai yanzu dukiyar nan iya bar wannan mutumin ai mutumin ya shiga aljanna saboda haka kawai sai ya hikima duk abin da ya mallaka ya sai da shi da ya sai da shi kuɗin ma ya bayar aka narka su kamar da su gari ya sa su abu abu abuhuna abuhu haka ya kawo buhun bayan gadonsa sai ya ajiye a sai yana ɗiban wannan ya tabbata zai mutu yana ɗiban garin kuɗi yana haɗiya sai da ya haɗi kuɗi ta sannan ya mutu da aka zo za a kai shi bayan ya rasu sai aka ga cikinsa ya shiga dam aka ce a tare shi lafiya ne ya kasan ciwo ciki ba wa mafi cikinsa yake ciwo da haka ya rasu ciwo ciki ne ya kashe shi a shi kenan yanzu to ina dukiyarsa aka ce dukiyarsa ba ba sani ba sai ya yi da ita a tambayi wannan a tambayi wannan shi kenan sai ana cin haka sai wani ya zo gaisuwa sai ce musu a sai wani ya rufe wani ya rufe yace yaya labarin dukiyarsa suka ce wallahi dukiyar nan ba wanda ya san yadda ya daita duk yana ta wata ya to amma ni na san yadda ya da dukiyarsa suka ce yayi ya ce dukiyar nan sai da komai yayi ya mai da ta garin kuɗi kuma garin ajiye je bayan gado sai ta ɗiba yana hajiya duk ya haɗiye ta sa cikinsa ban ga cikin sakatu wani kai da kai ce aka yi tabbas cikin sa ya wuce misali ya ce da dukiyar sarna ciki sai aka shiga yanzu ya za a yi mutumin da aka riga aka binne shi ya za a yi masa shikenan sai ya ce amma ni in dai ni dai na yi shaida amma in shi wannan magajin nasa aka ce masa sai aka ɗauki ma ga magana aka yi wa alƙali alƙali ya gama tunaninsa bai taɓa jin yadda za a je a tono mamaci a cikin kabari saboda dukiya ba za ka dawo a cikin gari a je a nemi wannan hukuncin a duba wannan littafi babu a duba wancan babu a duba wancan babu za ka nemo aka ce a zo gidansa aka zo gidansa aka tambayi matarsa ta ce ba ta sani ba sai aka tambayi wata koyon gasa wanda take kawo masa tawada da takaddu in yana rubuce rubucensa ba takarda ma yake rubutu ba shi a lokacin ba su takarda a abin nan ne kasko ne kasko yake fafasawa ƙanana ƙanana sai ya rubuta sai ya dubawa a cikin randa shikenan sai suka ce faga wani hukunci da ya taso sai ta ce tabbas wata rana na zan kawo masa tawada zai fara rubutu na same shi yana karanta wani harafi na ji yana cewa wa bukira an malin kasura wa bukira an malin kasura a fasa mutumin in dukiyar tana da yawa daga ce to yanzu a ji a nemo wannan abin wannan harafin aka zo aka juye wannan randar randa guda littafin aka juye a ɗauko wannan kaskon babu sai da aka bi kaskon gaba da za ka samu abu kira malin kasura za ka samu ɗaya kaskon kuma ce walau bi shahidin waya ne e ko da shaida ɗaya aka samu to shi wanda ya kai ƙara wanda zai gado ya haɗa da rantsuwa tun da ya samu shaida ɗaya ya rantsa sai a fashi dukiyarsa a fasa shi a fita dukiyarsa shi kenan sai mutumin ya ce zai rantsa wannan da ya ce masa tabbas dukiyarsa na cikin cikinsa sai ya ce to shi zai rantsa ya je gaban alƙali ya rantsa aka zo aka tono shi daga gabari aka zo aka fasa aka fasa cikin aka samu dukiya ga tana aka fidda dukiya shikenan aka ba wa magaji shi kuma aka mai da shi aka je aka bunne to kaga sai mutum idan mai amfani ne ko bayan ransa sai ya amfani duniya kaga da wannan littafin dole ne moshi to shine aka fidda wannan littafin aka hada shi wannan mutum littafin nasa bayan ya rasu aka hada shi to shi ne wannan da yake ce musu wai shi ya zauna da malamin wai shekara arba'in suka ce ba zaman ka shekara arba'in muke so ba iliminka da aikinka man ya alamul irma duk wanda ya san ilimi wa ya saƙimu kuma ya daidaita yake aiki da shi nakkari bi amali sai mu koyi da shi la nuridu mujarrad musahabati mu ba wai muna neman wanda suka dade da shi ba in wanda suka dade da shi ga iyalansa iyalansa sun fi kowa darewa da shi ai ba neme su ba a a nemi wanda menene me ka samu a wajen malami inda ka zauna da shi me ka amfana da shi me ya gaya maka wani ilimi ka koya a wajensa kuma wani aiki ka koya na kirki wanda za ka gaya wa duniya wani halinsa kaza ne ni ma na koyi wannan hali shi ake bukata kada dole sobati ma sheki dalilun ala an nemu fa hikulil kilabati sai mutum ya ce ai zaman mu tare da muka dade din nan ai ya cancanta a ce na zama halifansa ka lura hona suka ce haka ne yana zama amma هذه بغلة الشيخ رأيناه يركبها مدد أربعين سنة to ga alfadarar sanan yana da alfadara shi shehi yana ga wannan alfadara shekara arba'in yana hawanta kawai ta zamu zamu ba wa halifancin eh sai ba wa jakin sa shekara arba'in yana hawan jaki to tunda shi ma shekara zama da shi dai shi ma jakin ya zauna da jinnin shekara arba'in ne to sai a ba shi ma halifanci kenan wai lal ana hiya bangratun fakat suka ce kuma har yanzu alfadara ce ma'ana wannan alfadarin alfadari ne bai juya ya zama mutum ba saboda ya zauna da mutumin kirki a to saboda haka ba wannan ake nema ba la nuridu hadha inna ma nuridu al-ilma wal amala ba wannan muke bukata na dade da shi ba a'a muna son ilimi me me ka sani wajen malami me ka koya kuma wani aiki kake yi wa hadha huwa al-haqqu wannan shine gaskiya ar-rajulu sahibu sahibu ar-rajuli na'am na'am الرجل صاحب الرجل صاحب الرجل كاي mutumin ya aboshi wannan mutum wannan bawan Allah arba'in da sarata shekara arba'in walakin ma hul bangara ka zalik arba'in da sarata kuma ga malami yana da alfa da rayi ta ma shekara ta arba'in ne ta suke suke tare wal bangara ta bakiyat bangara ta fakat kazalika rajul baqiya ka halihi ita alfadara tana nan alfadarar ta shekara 40 din har yanzu shi ma wannan din yana nan yadda ya zo gujin malam haka yake har yanzu tunda ba ba abin da ya iya bai koyi karatu ba bai koyi wani hali ba bai koyi komai ba shi shi da shi ma yadda ya zo gujin malami haka yake ita alfadaran ma ai duk zaman da malamin har yanzu alfadara ce da ya kamata a ce ta juye tunda ba ta canja ba shi ma bai canja ba
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهكم وإله واحد ونحن له مسلمون ولا تجادلوا أهل الكتاب kada ku yi jayayya da mabota littafi mana Yahudawa ko Nasara. Nazarar hazil ayat wannan aya ta sauka fi mujarrakin bainal muslimina al-kuffara. Ba'dul muslimina al-kuffara. Wani cikin musulmai je yana ta jayayya da kafirai. Allah ya ce a wala wala da jadilu alal kitabi ba ruwan ku da jayayya da mutanen littafi wanda ya shiriyu ya zo ya shiga cikin ko shi kenan ya zama musulmi wanda ko bai shiga ba ruwan kai na ruwan ka da jayayya da wani kwata kwata ma jayayya babu ita addini jayayya shirme ne ba za ta gada da komai ba sai shirme eh abin da ka sani in akwai wanda zaka iya fahimtarwa kaga zai fahimta ka gaya masa wanda ba zai fahimta ba ruwan ka da shi kuma duk wa'azinka ba kai zaka tare da wani ba to saboda ka ga gayi wahala ne in kace ma sai ka yi jayayya da wani ka yi rigima da wani me zaka samu ba abin da zai ba mutum mutum yayi asaran lokacinsa yayi asaran maganarsa yayi asaran abin da zai ce saboda ka ba ta da amfani illa billati hiya ahsanu in zaka yi jayayya da mutum to ku yi jayayya ta fidda gaskiya wanda kuma mutumin da kaga lalle in ka gaya masa gaskiya zai yarda wannan kuma kaga mujarrada tana da kyau ka du'a ila lallahi ka kira mutum zuwa ga yabi Allah bi ayatihi ya duba ayoyin Allah yabi Allah wa tambihi ala hujjajihi ko in kaga kamar ya rafkana ne ka gaya masa hujjoji hujjoji hujjoji na ibada idan da yana cikin wani hali ne mara daɗi sai ya dawo ya shiryu ya zama mutumin kirki kaga kai kuma ka samu lada saboda dalilin wannan ya shirya dalilin ka illal ladzina zalamu minhum sai sai wanda suka yi zalunci kafirai da suka zalunce ku suka zo suka neme ku da yaƙi wani kuma jayayya ake da su ba yaƙi su ake yi biyan harabu suka yi yaƙi ko a bau an yi kirru bil jizyati suka ce ba za su ba da wannan jizya da ake bayarwa ba da su jayayya su wajen da lahun bisaibi su yaƙi ake yi yaƙi su ake yi hatta yi su ko su musulunta au yi jizya da kwakwa su koma karkashin daular musulunci ba ku ce liman kabilar ikirar bil jizyati wanda ya ce zai ba da wannan jizya din idan akbarukum bi shay'in ma fi kutubihim idan suka gaya muku wani abu na cikin littafi suka ce to ai mai littafin mu hukuncin sa kaza ne a ai yanzu ba hukuncin littafin ku ake yi ba hukuncin musulunci ake yi yanzu littafin musulunci da shi ake yi aiki ai ku ce masa amanna billazi unzila ilaina ai mu mun yi imani da abin da aka saukar mana littafin mu ko unzila ilaiku abin da aka saukar muku littafin na kuma mun yadda a yahudawa gadara su gaba da yanayin musa ne yanzu musa musa nawa ne a musulunci ba iyaka gadarar nasara isa ne isa isa a cikin musulmai nawa ne ba iyaka da saboda haka shi musulmai sun fi ma yahudawa sanin muhimmancin annabinsu musulmi sun fi sun fi nasara sanin muhimmancin annabinsu inna aula nasu bi ibrahima lallazi nattaba'uhu hadha an-nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin kanu sun kasance rubama yaquluna lahum shay'an duk abinda ko da yaushe za su gaya musu wani abu فيكذبهم المسلمون sai musulmai su karyata su sai kuna sai su ce haza fi kitabillahi antum takzibuna ku kuna ta karyata littafin Allah alhali abun yana cikin littafin Allah at-taurat su ce shi yana cikin at-taurat an hawo nahawum law an zalika Allah ya hana su kirkiran ƙarya su ce Allah ne ya faɗa abin da ya hana su kenan littafin nasu Allah ne ya saukar da su sai suka bi duk wani hukunci da bai musu ba suka canja shi sai su rubuta sai su ce Allah ne ya ce alhali ko suke faɗa fa nasu ne sai su maka ci faɗa jirgi littafin Allah sai Allah ne ya faɗa domin Allah ya kiyaye littafin ba za a canja shi ba balle wani ya samu inda zai zai kyauta wani abu nasa قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم karku ce ƙarya suke yi karku ce gaskiya suke yi idan mutum zai karanta ya ce maka ya samu abu a cikin littafin Allah in ka ce ƙarya yake wata za ka ƙarya na Allah idan kuma ka gaskata ce wata za ka gaskata ƙaryarsa saboda haka kawai ka ce masa to mu dai mun yi imani da duk abin da Allah ya saukar li annahum rubbama zadu fi tawrati wa rubbama naqasu domin a cikin tawrat sukan ƙara sukan rage idan in sadaktumuhum sadaktumuhum wa zalika laysa min indillahi fa hadha kadhibun idan kuka gaskata su alhali abin da suka faɗa ba na Allah bane kaga kuma fa shiga cikin ƙarya aw ka zasu shay'an ata min indillahi fa hadha mazallatu qadami ko kuma mutum ya ƙareta wani abu alhali Allah ne ya saukar da shi kaga dan ko mutum ya samu ya samu matsala idan haka ne kawai duk abin da bai hude ya ga maka shi ai mu mun yadda da littafin mu da annabi mu mun yadda da littafin ku da annabi idan nasara ne ma ya ga maka kirista ne ya ce maka a su a littafin su bible ake kaza ce kaza kaza mu musulmi mun yadda da littafin mu da annabin mu ko mun yadda da littafin ku da annabin ku amma yanzu mu littafin mu muke yi ba naku bane yawa to ne na na qulu amanna billahi wa zalaina wa zalaina ilaykum wa la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum wa ilahuna wa ilahukum wahidun ku gaya musu cewa Allah mu shine Allah ku Allah fa ɗaya ne shi ya halici musulmai shi ya halici kiristoci shi ya halitti Yahudawa, shi ya halitti Maguzawa ba, duk halittarsa ne. Amma wata halitta da ta bi, Allah ya yarda da ita yana son ta, shi da kansa yake ya yarda da su. Ai wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yu'minuna Allah wa rasulahu ulaika salamun lah. Wadanne yadda dun Allah ne. Wasu kuma da suka yi bin Allah su kuma Allah baya so su. Da wanda Allah baya so kai me za ka yi da shi? Wa ilahuna wa ilahukum wahidun. wa nahnu lahu muslimun mun miƙa wuya zuwa ga Allah mu na masu biyayya ne ga Allah duk abin da Allah ya saukar mu yadda da shi dari ba iya kama mu yadda da shi da jin abin da musulmi zai gaya wa wani wanda ba musulmi ba
wa kadhalika anzalna ilayka alkitab فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجهد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجهد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك الله يشهد كيف يتوقع Qur'ani nan muka yi saukar da tauran ma littafinsa ne an zanna ilaika alkitaba na saukar maka da littafi ya rasulullahi alqur'ana alqur'ani kama anzalna ilaihim at-taurata kama yadda na saukar musu da taurati anzalna ilaika alqur'ana wallazina atainahum alkitaba wanda muka muka ba su sanin littafin at-taurati a cikin su akwai musulmai wanda suka bi manzo Allah ne kabla ibn salam kama abdullah ibn salam da sahabban ayyuminuna bihi sun yi imani da qur'ani kamar da suka yi imani da littafin wa min haula'i ahli makkah man yu'minu bihi a cikin mutanen makka ma akwai wanda suka yi imani ga sai na baka da sauransu sun yi imani da qur'ani sun yi imani da littafin da Allah ya saukar wa ma yajhadu bi ayatina ba ma musun ayoyin mu inji Allah illa al-kafirun sai kafirai ma kafara bil qur'ani illa man jahada faqat ba wanda zai kafirce qur'ani sai wanda yake inkarin Allah ko kuma aikan Allah al-jahilu huwa alladhi yunkiru al-haqqa fa da yami dalaili wanda aka ce masa mai musu shine wanda yake musun gaskiya bayan ga hujja hujja ta tabbata amma mutum yace shi bai yadda ba to wanda yace maka bai yadda ba bayan da kai ya da shi duk yanda za ka yi da mutum yace maka shi baya so dole ka rabu da shi mai za ka yi ba zai yi waye yaki zahara din da humud dalailu hujjoji sun bayyana wajen su annal qur'an haqqun sun san qur'ani gaskiya ne kuma suna ganin sa gaskiya ne sun san tabbas qur'ani nan da magana wannan yanzu da babu shi yadda suka yi ta kokari dai su samu su tafe shi Allah ya ki da yake dama ya kiyaye kayansa wal ja'i bihi muhiqqun kuma kowa ya yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne shi yazo da Qur'ani walakin jihadu ta'annutan faqat sun yi musu ne saboda girman kai to wanda bai yadda ba kawai yake maka shi baya to me zaka ce maka a je ka rubuta shi wanda kake gani in ka gaya masa zai yadda ne shi za ka magana ne وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وما كنت تتلو من قبله من كتاب baka taba karanta wani littafi ba kafin Qur'ani nan ba littafin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya taba karanta wa mutane shi ma bai taba karanta wani littafi ba haka ya tashi a dummiyo ne baya karatu baya rubutu sai dai ya fi kowa ilimi eh shi a bangaren a wajen sa wannan suna yabo ne a wani kuma zargi ne wani a ce maza tun da yake bai taɓa karatu bai taɓa rubutu ba a ya zama jahili kenan manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallam shi dama amfanin rubutu da karatu ka sani ne to shi annabi bai yi rubutu ba bai karatu ba ya sani to kenan ba a buƙatar rubutu da karatu yawa kuma yin rubutunsa zai kawo matsala da ya yi rubutu wannan hannunsa ne shi ya rubuta to wasu mutane za su ce a aiki ai Qur'ani ma shi ya rubuta shi Ma'ana shi ya shi ya kirkire shi ba ba Allah ne ya saukar da shi ba amma shi dai ya karanta ne amma ya karanta wa mutane ne kawai sai su ji ilimi yana fita a bakin sa bai taba karatu bai taba rubutu ba wannan shine shine girma sallallahu alaihi wasallam ma kun da lumin kabli min kitabin ba kada karanta wani littafi ba nabi sallallahu alaihi wasallama na ta ummiyat haka ya tashi bai taba rubutu bai taba karatu ba hatta balaga arba'ina sanatan hada kai shekara arba'in ma kara harfan wala wala kataba bai karanta harafi ba bai rubuta ba wala karanta ta bai karanta wani littafi wala ta kudu biya mini ka karka rubuta littafin nan da hannun ya rasulullahi la ta'rifu kitaba ta ba kai rubutun ba ma la kunta taktubu biya mini ka la tuhimta bi annaka aqalta alqur'ana min kutu min qablaka da kana rubutu wani zai ce a cikin littafin baya ne ka je ka ka zinto ka zinto ka zo ka hada qur'ani to baya ma rubutu walakin annabiyya la yaqra'u man zalla baya karatu wala yaktubu baya rubutu lokana zalika inda ya yi rubutu ko ya yi karatu izan inda ya yi da kawar hutsiluna mabaratan na yahudawa da sai zai kwakwanton qur'ani al yahudu fika wakalo sai suke allah zai fi taurata innahu ummiyun la yakra wala yaktubu tunda sun sa cikin littafin su allah ya rubuta ba zai rubutu ba ba zai karatu ba to kaga idan ya zama mai rubutu ko bai karatu ce ba shi bane alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah abin da muka fara daidai Allah ya ba mu dada آمين inda muka kuskure Allah ya yafe mana آمين inda mu sani ba Allah sanar da mu shi آمين Allah ya sa mu cikin wannan dake ta wannan wata Allah آمين ya ba mu alherin duniya da lahira Allah آمين ya mu sharrin duniya da lahira آمين Allah ya cika mu ya fara wa kasar mu arziki da albarka آمين Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana imanin mu آمين kiyaye mana mutunci mu ya kiyaye mana addinin mu آمين marasa lafiya a cikin mu Allah ya ba su lafiya da آمين suke da lafiya Allah ya kara musu lafiya آمين Allah ya taimake mu mu tabbin Allah a cikin lafiya آمين barkan mu Allah sallallahu alaihi wasallam duk masu ba masu bukatu Allah ya biya bukatun mu da bukatun su gaba daya آمين Allah ya biya mana bukatu آمين albarka wannan wata mai albarka آمين albarka littafin Allah da ake karantawa a ciki آمين barka mu Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar wa littafin آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آمين الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن آمين إياك نعبد وإياك نستعين سبحان المستقيم سبحان الله أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والكافر لما أمرك بالحق بالحق آمين هذه إلى سؤالك المستقيم وعلى آله حق قدره المجاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الحمد لله